بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa musulmi ci gaba da karatun da muke. Cikin wani littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan mu mance yau muna takwas ga watan Sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun kare babu na fadlul da'afatul muslimin wal fuqara wal khamili karshen abin da muka dauka hadisin abi huraira wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi za mu tashi yau insha Allah kan sabon babi muna neman Allah madaukaki ya waffaka mu ya datar da mu abin da ya zamanto dacewa ne gaskiya قال المؤلف رحمه الله باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم باب wanda yake karantar da mu mulatafa tausayawa marayi walbanat da mata ‘yan mata yara wasa'irin da'afa da sauran mutane raunana masu rauni walmasakin da miskinai wata wadu'i ma'ahu da yin tawadu'i kaskantar da kai game da su kan mutum ya gwada musu girman kai ya kaskantar da kanshi wa khafdil janahi lahum kuma da sassabta musu fukafukan rahama a ji tausayinsu a ji kansu ƙana ta'ala allah maɗaukaki yake cewa waƙfid jana hakalin mubini ka sassabtar da hukahukan rahama da tausayi ga muminai jana nan allah maɗaukaki ya ambaci fukafukai amma ba wai fukafukan ake nihi ba kamar yadda tsuntsaye za su saki fukafukansu suwa ɗiyansu inuwa to haka kai ma ka saki rahama yadda za ka tausayawa na ƙasa da kai وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كهقر تد كنك tare da game da waɗanda suke bautawa Ubangijinsu, suna roƙon Ubangijinsu da sahe da yamma ba abin da suke nema sai fuska Allah maɗaukaki, suna yi ne don Allah, Allah ne kawai suke nema. Wannan masu irin wannan sifa abin da ya kamace ka shi ne, ka yi haƙuri tare da su da duk abin da zai biyo baya wanda za su aikata. inda sun rungumi Allah maɗaukaki. Wala ta'adu ainaka anhu, kadda idanuwanka su tsallaka, su bar su su je su yi ka kallon wasu wanda suka zamanto mawadata ne masu matsayi. Turidu zinatal hayatar duniya wanda kake neman wani kyalkyali da ado na duniya. wannan kuma Allah madaukaki yawa manzon sallallahu alaihi wasallama wannan khitabi kuma ana nihin haka al'ummar shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fa ammal yatima fala taqa game da marayi kadda ka rinjaye shi a bisa haƙƙin shi kadda ka cuce shi kadda ka zalunce shi wa amma sa'ila fala tanha wanda yake roƙo mai tambaya kuma kakka mai tsawa ba ka da abin da za ka ba shi ko kana da bakainiya ba abin da ya kamata kyakkyawan magana قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى nan ka yi kyakkyawan magana ita ta hikawa mutum sadakar da za ka bi shi da cuta ka yi ka gora mashi ko ka kyare shi kan nan ka ba shi Allah madaukaki na cewa ara'aita allazi yukazzibu bid-din ashe yanzu ba ka ga ba wanda yake karyatar da ranar kiyama wanda yake tamanin kamar ba za ta kasance ba zalika allazi yad'u al-yatim wannan shine wanda yake ture marayi maimakon ya bashi ya rasa wanda zai runguma al'amarin shi a'a idan ya zo wurin shi sai ture shi wala ya hudu ala ta'amil miskin bugu da ƙari kuma bayya zazafawa ya yi umarni a ciyar da miskini mala ya kawo wannan ayoyi ne domin ya dace da abin da ya faɗi akan wannan babi قال المؤلف رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من خذيل وبلال ورجلان لست أسميهما ووقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سعد بن أبي وقاص wanda ya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mutun shida sai mushrikai suka cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ko ruwa annan mutane domin suna ga ƙurashawa suna ga wannan talakawa ne ba su da kowa ba su da komi kura su layin shitari'una alaina kaddan kasu mana shishige don idan muna magana kasu sa baki kasu mana shishige wa kuntu ana wa bin mas'ud wa rajulin min zuhailin wa bilal ni na kasance na ina tare da su ana wabin mas'ud da ni da abdullahi dan mas'ud da wani sahabi daga kabilar huzail da bilal bin abi rabah da wasu mutane guda biyu wanda ba zan ambaci sunayensu ba ban ambaci sunayensu ba fa waqa fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma sha'a an yaqa wani abu na karkata ya darsu zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah maɗaukaki ya so ya karkata gare shi ba haddasa nafsa sai zantar da ran shi ba kala ba an ta'ala sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya wala ta tsoridin lazina ya dubu na rabbahun bilgadati wal ashi yuridu na wajha da wannan shi ne sababin sabka wannan aya kadda ka kori wa'anda suke bautawa ubangijinsu sahiya da yamma wanda ba abin da suke nema sai yarda Allah maɗaukaki ko fuska Allah maɗaukaki. Na Allah maɗaukaki ya tunatar da manzon sallallahu Alaihi wasallama wannan kafirai al'amurinsu da Allah ne. Su dai wannan talakawa ne ba su da komai sun yi imani kuma suna bautawa Allah, to su suka yi matsayi wajen Allah maɗaukaki ga wa'ancan. وعن أبي هبير هبيرة عائذ بن عمرو المزني an samu wannan hadisi daga abi hubaira wanda wannan alkunyar shi ne sunan sha'a'if bin amr al-muzani dan kabilar muzan wa huwa min ahli al-bai'a ar-ridwan ya daga cikin wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai'a yarjejeniya ta bai'at ar-ridwan أن أبا سفيان أتى على سلمان وصحيب وبلال في نفر فقالوا أبا سفيان يازو وسلمان دا صحيب da bilal suna cikin wasu mutane sai suka ce wannan mutane sai suka ce ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadha ai wannan takubba ba a rike su ba daga marka daga mikiyan Allah ruko wanda ya dace nan kamar suna so su ce wannan wanda suka yaki wannan ba su ba da haƙƙin takubban ba da aka ɗauka. Wakala Abubakar radiyallahu anhu sai Abubakar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, A taƙuluna haza li shaikh Quraish wa sayyidi yanzu wannan magana ita ce kuke cewa wannan dattijo na Quraish da shugabansu fa'ata nabiya sallallahu alaihi wasallama fa akhbaro sai zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari fa kala ya ababakar la'allaka aghdabtahu sai mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce abubakar ya abubakar tana yiwa ka fusatar da su ne suka faɗi wannan magana la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka in ku ka fusatar da su to ka fusatar da ubangijinka ka duba ka ga matsayin wanda baya da komi inda ya runguma Allah madaukaki shi wajen Allah mai matsayi ne ko da dai mutane suna ganin shi ba kowa ba Allah ya san matsayin shi ba ta hun abubakar radiyallahu anhu bai zamna ba sai zo wajen wannan mutane faƙala ya ikhwata ya ko ‘yan uwana ba nau'i na tausayi a cikin alama da takaici. Agdabtukum na fusatar da ku ne da wannan magana da ne, ƙalu la ya gafirullahu lana ya usai, laka ya usai, suka ce, A'a, Allah ya ma gafara ya kai ɗan uwa, shi ma wannan akwai nau'i na tausayawa da tasbir ya usai. kowanne daga cikinsu na kiran ɗan'uwansu da mulatafa da tausayawa. rawahu muslim wannan hadisi ba muslim fitar da shi qawluhu ma akhadha ay lam tastawfi haqqaha min ba a biya haƙƙinta ba ba ta cika haƙƙinta ba daga gare shi wa qawluhu ya ukhay ruya bi fathil hamzati arwaito da wa alhamza fata ka ce ya akhi wa kasar alkhai ya kai dan uwana wa takhfifil ya'i ya akhi maimakon ukhayya wa ruya bi dammi alhamzati wa fathi alkhai arwaito da wa alhamza damma kamar yadda wannan ruwaya ta fadi da wa khafata da tashdid ya ukhayya Na'am, tasghiri ne na akhi. Kuma tasghirin hallau mulatafa ne, tausayawa da girmamawa da tausaya cikin alama. Wa an sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu, an samu wani hadisi daga Sa'ad da Sahal dan Sa'ad wanda yadda Allah ta ka tabbata a gare shi. Kala, yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hakada wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da wanda yake daukar nauyin marayi a aljanna haka miki yayi nuni da sababa da wannan ashara bis sababati wal wusta da wannan ta tsakiya yayi nuni haka miki wa farraja bainahuma kuma ya raba tsakaninsu kinan gab da gab inda nake iya kusa da ni rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi ya karantar da mu sakacin da muke da shi babba a wannan bangare galiban mutane ba su kula ba da al'amarin marayu ana barin marayu ne su tare ga uwayensu mata su suke ta wahala da su la dangin uba ba kowa ya kula ba wanda kuma su ne ya cancanci a ce sun taimaka sun ɗauki nauyin marayu amma al'amarin ba haka ba ne galiban da mutum ya mutu kawai sai a barawa uwa ko dangin uwa su za su yi ta wahala da marayu wannan kenan na karantar da mu falala da matsayi mai girma ga wanda yake ɗaukar nauyin marayu qala wa kafilul yatim alqa'imu bi umurihi wanda yake tsayawa akan al'amuran cin shi da sha da kulawa da sutura da lahiyar shi da makarantar shi ilimin shi da kula wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yake cewa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna wa ashara rawi wa huwa Malik bin Abi Anas bisababati wal wusta an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafilul yatimi wanda yake dauke da nauyin marayi lahu nashi ne na dangin shi ne auli ghairihi ko kuma na wani wanda ba su da alaka ta shi ne da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahu kinna wai ba sai wanda ya aifa ba a'a ana nihin tunda shi iya da rai ba a cewa ba yatimi ko ɓaciya ɗan shetimi ba tun daga mahaifin shi dare sai aka fahimta cewa na ‘yan uwan shi wanda suke dangantaka da shi da jini auli gairihi ko kuma na wani shi wanda ba su da dangantaka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wago ka hatai fil janna da ni da shi kai ka ce wa'annan yatsotsi ne guda biyu a aljanna wa sharar rawi wa huwa malik bin anas imamul malik rahimahullah ya yi nuni da bisababa wal usta da yatsa babba da ta tsakiya da mununiya da ta tsakiya kamar wancan hadisi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi na imam muslim fitar da shi abin da ya dado a kan kafilul yatimu lahu auli gairi sai ya zo am kowane iri nan kuma sai aka yi bayani duk da cewa kuma ma'anar da ya ce hallo idan da nashi da wanda ba nashi ba ya zamanto gaba daya ya zamanto dai marayi qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-yatimu lahu aw li ghayri ma'anahu qaribu wanda ya zamanto muksancin shi aw ajnabi min ko kuma wanda ba su da alaka ta jini da shi fal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akuhu aw ghayruhum min karabati wallahu a'lam mala yace wanda ya zamanto na kusa alqaribu na kusa shine an takfuluhu ummuhu ko mahaifin shi ta dauki nauyin shi ko kakar shi ko dan uwan shi ko kuma wani daban na wanda suke da alaka ta dangantaka wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa anhu an samu hallo wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kale قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wanda tsira ya Allah damuncin shi tsara tabbata a gare shi ce laysal miskinu alladhi tarudduhu tamratu aw tamratan ba wai miskini bane na gaskiya wanda kadai ba wai miskini bane kadai wanda dabino kwara ɗaya ko kwara biyu za ta maida shi in ya roƙa a bashi wala lukmatu wala lukmatani ko loma guda ko loma biyu innamal miskinu alladhi yata'affafu miskini na kwarai shi ne wanda zai kame ba yadda amma zai kame kamar iyada wancan ma miskini ne sai dai cikakken miskini shine wannan ba yadda amma zai kame kuma masu hankali suke da lura da irin wa'annan haka Allah madaukaki yake faɗa idan an san shi da wannan tabi'a ka a yi sakaci har sai ya tambaya nan sai a yi kokari a bashi kuma an san yanda halin da yake ciki na'am eh shine haka Allah lisa'il wal mahrum kamar da Allah madaukake wa fi riwayatin fi sahihain yazo a cikin sahih bukhari da muslim laysa al miskinu alladhi yatufu ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani walakin al miskina alladhi la yajidu ghina yughni wala yuftanu bihi wa yusaddaq alayhi wala yaqumu fa yas'alu an-nas yake cewa ba wai miskini ne ba wanda zai ka shiga cikin mutane ka kutsawa iya tambaya wanda za a bashi loma guda loma guda biyu ko dabino guda ko dabino biyu sai dai miskini shine wanda la yajidu ghinan yughni bai ya samu wata wadata ba wanda za ta wadatar da shi daga bukatotin shi wala yutfar wala yuftanu bihi kuma ba a lura da shi ba a hankalta da shi saboda kamewar shi wa yusaddaqa alaihi balle ma a mai sadaka a bashi sadaka saboda tsananin kamewa wala yaqumu fa yasalu nasa kuma bayya tashi tambayo ya roki mutane wa anhu hallu an samu na hadisi daga Abu Hurairah wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira ya Allah da mucin shi su kara tabbata gare shi kale as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wal qa'imi alladhi la yaftur was sa'imi alladhi la yuftir muttafaqun alayh yake cewa an samu wannan hadisi daga annabi wanda tsira da mucin Allah su kara tabbata gare shi yace sa'i alal armana wal miski wanda yake kai kawo wajen wanda mijinta ya mutu a lokacin da mijinta shi ke ɗauke da nauyinta ya ɗauki nauyin iyalanta babu shi ya kula yake kai kawo na wadatar da ita da abinci da abin da take bukata wal miski wanda yake kai kawo wajen miskini shi ma na kokarin biya mai bukata kalmujahidi fi sabilillah kaman matsayin wanda yake jihadi ne saboda daukakar da addinin Allah madaukaki duba ku ga yan wayan da musulunci ke kulawa da al'amari na mutuntaka akwai abubuwa da yawa wanda zai zamanto na lada ne amma kuma sai mu kauda kai ban ma kulawa da su shi kuma addini babu abin da yi jihadi daraja shi ne tsotsoron ruwa kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zirwatu sanabihi al-jihad fi sabilillah rasul amr al-islam wa ahsabuhu rawi yake ta cewa ina tamanin qala yace wal qa'im alladhi la yaftu da wanda mutumin da yake tashin qiyamul layl bai ya gashiya kasala ba ta kama shi kwandare iya ibada wa kasa'imin ladhi la yuftir da mai azumin da bai shan ruwa ko da lokaci azumi mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi yaftur nan na fatara ne na farko bitta nan bayya wanda baya farawa ya bari ya gashi kuma wancan na rishin azumi ne na fitr wa anhu hallu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wanda tsira ya Allah da amince su kara tabbata a gare shi kalaji shar ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha yud'a ilaiha man ya'baha ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin abinci abincin walima dan mene sababi yumna'uha man ya'tiha wanda yazo wanda yake so ya ci sai a hana shi da galiban wanda yake bukata shi yake zuwa almajirai da miskinai da abin da ya kamata su suke zuwa su nema abin da za su cika cikin shi wa yud'a ilaiha man ya'baha kuma wanda ake gayyata su basa su saboda mawadata ne la'alla abin da za su ci a gidansu ma ya yi wanda za a ci a abincin walima tun da abincin taro ya sha bamban da abincin da za a yi shi dan kaɗan wa mallam yujibu da'awa wanda kuma bai karɓa gayyata ba in ba akwai sabon Allah maɗaukaki a ciki ba babu munkari a ciki faqad asa Allah wa rasula to ya saba Allah madaukaki da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kina an an gayyace ka akan abin da babu saban Allah madaukaki kuma ba bid'a bace ba sannan babu wani munkari wanda za a ce ga munkari karara ba ka da wani uzurin da zai hana ka tutilas ne wajibi ne ka karba wannan gayyata da aka amma da abin da ya zama to bid'a ce ba addini ba akwai sabon Allah madaukaki a ciki kowa ya gayyace ka kakkashi kuma idan kayi haka kayi taimakekeniya akan mumuna shi ko Allah madaukaki na cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk abin da mutum zai faɗi ya faɗi matsayin Allah a wurinka yayi matsayin shi amma kuma in dai ba haka bane ba to wannan baka da wani babban usuri to dole ka karɓa wannan gayyata da yamma akwai munkari kenan kai ka tashi kai tahiyarka kai kai baya kaje kaje ana hayaniya ana kada kada ana rere tawaka domin ba wuri bane na Allah wuri ne na shaitan قال قوله و... وفي رواية في الصحيحين أكو رواية دقات إمام البخاري ده مسلم daga sai bukhari da muslim an abi huraira daga abu huraira wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi kala min qawlihi bi isa ta'ami daga fadar shi ne bi isa ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara bi ma'ana da kaman ma'anar wancan hadisi ne tir da abincin walima ana gayyata wanda mawadacinta ne mawadaci ne kannan ana barin talakawa wani anas radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga anas da malik wanda yadda allah ta kara tabbata gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira ya allah da amincin su kara tabbata gare shi kala ya ce man ala jariyataini hatta yablugha jaa yawm alqiyamati ana wa huwa ka'ataini وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري جاريتين أي بنتين dukkan wanda ya ɗauki ɗayauniya ‘yan mata guda biyu kulawa da al'amuransu da tarbiyyarsu har sai da suka balaga ka musu armi ja a yau kiyama mutum zai zo ranar kiyama ana wahuwa ka hatai zai zo da ni da shi kaba wannan ya tsotsi guda biyu sai ya gama a sabi'ahu ya tsotsi shi guda biyu na wannan hadisi na karantar da mu falala ta kulawa da mace kahin turawa su yi tunanin bayan sun zalunci mace har sun yi kasaida ta a kasuwa kayan haka na musulunci da shekara fiye da dubu ya kula da al'amarin mace ba a ce wa namiji ba aka ce 'yan mata guda biyu naka ne ko na waninka ka kula da su ka tarbiyantar da su har suka balaga to da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuna tare a aljanna na'am wa na Anas radiyallahu anhu an samu na hadisi da na'am shine dai qala jariyataini ay bintaini ƴan mata guda biyu a ƙarƙashin wancan na imam ibn Uthaymeen rahimahullah ya yi ta'liqi ta'liqi na shida sai dai anan babu ga yanan da yace kahatai mun gani ko qala shaykh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah al-ma'na annahu yakunu rafiqan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janna zai kasance abokin zama wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna idza ala jariyatayn idan ya dauki dawainiya ko nauyin ƴan mata guda biyu yani al-ithnain min banatin aw akhwatin aw ghayrihima da ƴaƴan shi ne ƴaƴa ne ko ƴan uwa mata ne ko wani su daban ai annahu yakunu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna zai kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna wa qarana bayna isbi'aihi alaihi salatu wassalam zala sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin yatsun shi guda biyu wal aulu fil ghalibi yakunu fil bil qiyami bil ma'unati al badal aunukin nan na kasancewa mafi yawaici tsayawa da taimakon abin da ya shahi jiki albadal wa min alkiswa da abin da ya shahi kaya sutura wa ta'ami wa sharab da ci da sha wa sakan da wurin zama wal firash da shinhuda wa nahwi zalika da abin da ya kamata haka wa kadhalika yakunu fil ghidha'i ar-ruh haka nan iya kasancewa a cikin abincin ruhi shine ilimi بالتعليم da karantarwa wata zahi wata hazib da ladabtarwa da tsara ba mutum tarbiya shine tahzib wat tawjih da sanya hanya wal amr bil khair da umarni da alkhairi wan nahi an shar hani game da sharri wama ila zalika da abin da ya kama da wannan ina ga na'am Na'am sosai sosai wannan na daga cikin tarbiyya muna ga ina muna iya tsayawa a nan lokacin sallah yayi abin da muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Na'am wanda yake yawwa zawaru sai amma mu ba fahimta ku akwai hanyoyi da yawa ma to ai Allah ya sani